الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta ashirin ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da ashirin ga watan uku shekara 2025 miladiya shi gaba da tafsirin muna alkur'ani mai girma a wannan markazi namu mai albarka markazul imam dani li tahfidil qur'ani wa ulumi da ke nan biya okwatas cikin garin azare jihar Bauchin najeriya sannan muna karatu cikin tafsiri mai suna taisirur rahman fi ikhtisari tafsiri muhi sunnati al-baghawi al-musamma ma'alim at-tanzil na abd al-faqir ghafara Allah lahu wa liwalidai zama da ya gabata jiya kenan mun karanta ayoyi da suke fara magana akan kisar annabi ibrahim salam yadda allah ta'ala ya jarabe shi da wasu kalmomi amma annabi ibrahim ya cika su dama allah ta'ala ya kira annabi ibrahim umma qanitan lillahi hanifa gane annabi ibrahim yana daga cikin ulul azmi min rusul sannan badade ne na allah أولو العزم من الرسل سنة النبي إبراهيم النبي نوح موسى عيسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نمكم سنة والأندرانا القيامة ذامي كنسو إذا مكا جويا مكا قويا تايويا أنغاني wannan kenan sannan daga cikin fa'idar da muka fa'idanta a ayoyin jiya akwai muhimmancin tsarkake masallatayya na Allah kun ji wa ahidina ila ibrahim isma'ila an tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'i sujud dan haka ana son masallaci ana tsaftace shi ba iya cikin sa ba har guraren da ake alwala an ga da biyan bukata to ya zama masu mi masu tsafta amma abin takeici ne ka je masallaci kana so ka gewaya ka yi alwala ka kasa tsayuwa a gurin saboda kazanta an gane a'a tsaftace masallaci addini ne shi yasa lokacin da balaraban ƙauyen nan ya zo ya yi fitsari a masallaci annabi sallallahu sahabbai suka kansa za su tsawatar masa annabi ya hana su saboda mi ya fara fitsari idan suka kansa tashi ya kansa shi a hanya an gane kuwa annabi ya bar shi to ya bata guri daya da ya gama annabi ya kira shi ya ce wannan masallaci abin da yake dacewa da shi shine sallah ambaton Allah zikiri karatun alkur'ani amma baya dacewa ana zubar da najasa a ciki an gane kuwa don haka irin fitsari baya dacewa a masallaci wannan kina annabi don haka ya mishi nasiha da jan hankali saboda ya daɗin nasiha da ya juma ya ce Allah ka gafarta mini da Muhammadu ba mu kar ka gafarta kuwa yau sau da su waɗancan dukansa suka zoyi amma annabi ya hana a duka shi annabi ya ce ya taƙaita abin da yake da yalwa ma'ana wa rahmati wasi'at kulla shay sannan a zamanin annabi sallallahu alaihi yana daga cikin muhimmancin tsaftace masallaci kenan an samu wani bakin mutum ko wata bakar mata da yake ko take share masallacin ne sosai ta tsaftace shi sai ta mutu ko ya mutu da daddare sai sahabbai kawai suka yi masa sallah kashe gari annabi bayan wasu 'yan kwanaki sai bai ga wannan mai tsaftace masallaci ba annabi ya ce ina wane ko wance aka ce ai ya mutu ko ta mutu annabi ya ce ba ku sanar da ni ba suka ce dare ne ka shiga gida ba mu so muka ta ba mu so mu taso ka ba mu san mu taso ka annabi ya ce ku je ku nuna min kabarin sa ko kabarin ta annabi ya je ya yi mata sallah da addu'a ya ce waɗannan kaburbura cike suke da dufai amma in nayi sallah Allah na haskaka kabarin da sallata da kuma addu'ata wannan in yayi nuni akan wani abu yayi nuni akan yadda annabi sassan yake ba da muhimmanci ga tsaftace masallaci da masu mi tsaftace masallaci to mu nan yankin ba wanda aka dauka mutumin banza sai mai tsaftace mi masallaci in aka rasa shi ko jajensa ba za a yi ba an gane wannan kuma kuskure ne ya kamata wanda yake kula da masallaci to a bashi muhimmanci na daban tun daga kan limamai har mi ladanai har masu tsaftace shi ba mutanen banza ba ne domin in ba a tsaftace masallaci ba ba a samun nutsuwar bauta a ciki yawa ka zo ka sa goshinka a ƙasa ne kai karo da wata tsakuwa za ta ƙula maka goshi ka ce ka yi sujjada cikin nutsuwa ba ka daidai da masallacin da mutum ya shiga ya same shi a share yana ƙamshi an gane to nutsuwarsa ta bambanta da wancan masallacin mai datti na ka tsaftace masallaci abu ne da yake da muhimmanci gaba ta gaba mun ji cewar annabi ibrahim ya yi addu'a allah ta'ala azurta wato ainihin wannan gari na makka kenan da 'ya'yan itatuwa musamman waɗanda suka yi imani daga cikin bayi to allah azurta su da 'ya'yan itatuwa allah ta'ala ce wanda ya kafirce ɗin ma zan jiyar da shi daɗi ne ɗan kaɗan amma ranar alkiyama wuta ta zama makoma an gane ƙarƙashin wannan malamai suke cewa duk daɗin da mutum yake ji a duniya in ka haɗa shi da daɗin lahira ba komi ba ne idan mutum kafiri ne ya yi ta jin daɗi in ya je lahira zai manta wannan daɗi idan kuma mutum mumini ne duk daɗin da ya ji a duniya ba zai gane ba daɗi ma yake ciki ba sai ya je ina sai ya je lahira Allah ta'ala ka ba mu daɗin duniya da lahira yawa shi ne rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar yau za mu tashi a wa yarfa ibrahim alqawaida
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون جزاكم الله خيرا الله تعالى يتشقب دبام قصة النبي إبراهيم yake shawa wa idiyar fawa ibrahim alkawai da min albait ka ambata musu yayin da ibrahim ya daga tubalai wato na ginin ɗakin ka'aba wa isma'il da ɗansa isma'il rabbana taqabbal minna sannan suke addu'a ubangiji ka karba mana innaka antas samiul alim lalle ala kai ne mai ji kuma wato ainihin masani rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimain ka sanya mu mu biyun nan musulmai gare ka muslimain laka kina wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak sannan daga cikin zuri'ar mu ma ka sanya al'umma musulmai gare ka wa arina manasikana sannan ka nuna mana gurbin wato ibadar mu wa tub alaina sannan Allah ka karbi tubar mu innaka antat tawwabur rahim lalle kai ne mai karban tuba kuma mai jin kai rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan minhum ka turo manzo cikin su yatlu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitaba sannan yana ilmantar da su littafi wal hikma da kuma hikima wa yuzakkihim sannan yana tsarkake su innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi mai hikima wa may yarghabu an millati ibrahim waye zai kyamaci tafarkin annabi ibrahim illa man safiha nafsa in banda wanda ya wawantar da kansa wala qad istafainahu fid dunya kuma hakika mun zabe shi nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin wato kuma lahira ya kasance cikin nagartattu id qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangiji ya ce da shi mi kauya qala aslamtu li rabbil alamin yace na mi kauya ga ubangijin halittu wasa biha ibrahim bani wato annabi ibrahim ya yi wasiya ga 'ya'yansa da wannan kalma ta musulunci wa yaqub haka annabi yaqub sun ce ya baniya ya ku 'ya'yanmu inna allaha astafa lakum ad-din lalle allah ya zaba muku wannan addini na musulunci to fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu sai kuna musulmai abin nufi ku dawoma kan musulunci am kuntum shuhada a idh hadara yaqub al-maut shin ko kun kasance halastattu ne lokacin da halartattu lokacin da mutuwa ta zo wa Yaqub idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di to yayin da yake ce da ƴaƴansa da mutuwa ta zo masa mi za ku bautawa bayana in na mutu qalu na'budu ilahak suka ce za mu bautawa abin bautar ka shine Allah wa ilaha aba'ika da kuma abin bautar iyayenka Ibrahim annabi Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq da annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq ilahan wahidan abin bauta ne shi kadai wa nahnu lahu muslimun kuma mun masu mika wuya ne gare shi Allah ya ce tilka ummatun qad khalat waɗannan al'ummatayya ne da suka shuɗe lahama kasabat abinda sun ka aikata na gare su wala kuma kasabtum abinda kun ka aikata na gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun sannan ba a tambayan ku dangane da abinda suka aikata na'am qawluhu ta'ala qawluhu azza wa jalla wato fadin Allah mabuwa madaukaki wa idh yar wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'il wato ka ambata musu yayin da annabi ibrahim da ɗansa Ismail suka ɗaga tubalai na ginin ɗakin ka bayani usasahu yana nufin tubalansa wahidatu ha ƙa'ida an gane wato tilon shi shine ashe ƙa'ida jam'insa ƙawa'id rabbana taqabbal minna ubangiji ka karɓa mana fihi idma cikin wani akwai ɓoyayyen abu aiwa ya ƙula ne rabbana taqabbal minna suna addu'a suna cewa ubangiji ka karɓa mana bina ana wannan gini namu innaka anta sami'u li du'a'ina lalle Allah kai ne mai jin addu'ar mu al'alimu bi niyyatina kuma masanin niyya kun ga aiki suke na Allah amma roƙon Allah suke yi kenan suna aikin ba su jiji da kai tsoron su aikin ma ya karbu ko bai karbu ba shi yasa in kana aiki fatan ka Allah ya karba ba wai cewar ai mun yi kaza ai mun yi kaza to ka san wanne Allah ya karba amma in kana yi kana bin sa da rabbana taqabbal minna yanzu ina azumi 20 muke da muka dauka ne to 19 da muka yi addu'ar mu rabbana taqabbal minna ubangiji ka karba mana saboda baka sani ba an karba ko ba ne ba karba ba in ka dace aka karbo guda ɗaya ma kayi nasara a rayuwa saboda azumi ɗaya kawai in kai cilo Allah ya karba annabi ya ce za a nisantar da kai daga wata shekara na 70 to ina kuma a ce ka yi shekara 20-30 kana azumi kuma Allah ya karɓa maka kenan kun ga mutum kar ya rudu da aikinsa a yana bin sadami da addu'a jiji da kai aiki bai da amfani ga annabawan Allah ai Allah ne ya sa su aikin kuma suke aikin amma addu'a suke rabbana taqabbal minna suka ci gaba da addu'a rabbana waj'alna muslimaini lak ubangiji ka sanya musulmai gare ka muwahhidaini masu tauhidi kadaita ka muti'aini masu mai makaɗa mukhlisaini masu tsantsane maka bauta khadi'aini laka masu risina maka wa min zurriyatina ay auladina ummatan sannan ka sanya daga cikin ‘ya'yanmu al'umma jama'atan kenan jama'a wal umma atba'ul anbiya an ce al'umma shine mabiya annabawa muslimatan laka cikin zuri'ar mu ma ‘ya'yanmu ka sanya al'umma ta zamo wata al'umma ta zamo mi masu masu miƙa wuya gare ka khadi'atan laka ai masu risnawa gare ka wa arina allimna wa alifna sannan ka sanar da mu ka dai ganar da mu manasikana shara'i'a dinana dinina wato shari'o'in addinin mu wa alama hajjina da kuma alamomin hajjin mu wa arina manasikana iya daukan shara'i'a dinana an gane shari'o'in addinin mu gaba daya ko kuma alama hajjina a sanar da mu alamomin aikin hajjin mu wace gaba ce zamu daga ita mu wuce zuwa ta gaba wa aslun nusuki al-ibada asalin an-nusuk shine al-ibada bauta wan nasik al-abid an gane in an ce an-nasik shine mai bauta fa ajaba Allah ta'ala du'a'ahuma sai Allah ya amsa addu'an su wannan kuwa shine dama alƙawarin Allah in har ka roƙe shi zai amsa yawa Allah ya alkawari ud'uni tajib lakum idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a shi yasa in ka kana ta addu'a ba a karba ba to in har baka gaggauta ba sai kaga addu'a nan ko nan duniya ko a ina lahira shi yasa ita addu'a ba ta faduwa banza shi yasa kar wai kai addu'a kai addu'a ka gaba ka ganta ba ka daina yi in ka daina yi to shine annabi ya ce kowane ɗayan ku ana amsa addu'arsa matukar bai gaggauta ba gaggauta shine kuma ya daina yin addu'a amma annabi Musa da Harun sun yi addu'a sun yi addu'a ko Allah ya ce kad ujiba kuma. an amsa amma ba za ta faru ba fastaqima kai ku ci gaba da tafiya ku ci gaba da aiki an gane kenan kai ma in ka sa addu'ar a gaba kana yi to yi ta yin ta ka ganta yanzu baka ganta ba Allah ne baya saba alƙawari ko ba yanzu ba sai ka ganta an gane kuwa da haka Allah ya amsa addu'an su fa ba'atha jibril fa arahum almanasika fi yawm arafa sai Allah ya turo da mala'ika jibril ya nuna musu guraban wato ainihin ibadar su dinnan a ranar arafa falamma balaga arafat yayin da yazo gurbin da ake kira da arafat qala yace da ibrahim arafta ya ibrahim ka gane قال نعم فسمى الوقت عرفة sai ake gina wannan lokacin arafa wal mawdi'a arafat gurbin kuma duk ake ce da shi me arafat wa tuba alaina tajawaz anna sannan ka yafe mana innaka antat tawwabur rahim lalle Allah kai ne mai karban tuba mai jin kai kenan in har annaba suna neman tuba wato Allah karbi tuba su mu muka fi cancanta ko su ka ya tsarkakaku ne mu ne kullun ka kwanta a sabo ka tashi a sabo kayi na a sabo don haka mu ne muka fi bukata da cancantar mu nemi tubar ubangiji shi yasa annabi sallallahu yana tarbiyantar da mu yace aini sau saba'in wata riwayan sau ɗari yake neman tubar Allah gafarta mishi mu ne min babi aula muka fi cancantar mu nemi gafarar ubangiji ubangiji ta Allah gafarta mana rabbana wa ba'ath fihim suka ci gaba da addu'a cewa ubangiji ka aiko cikin su aifil ummatul muslima ai cikin wannan al'ummar musulmai min zuriyati ibrahim wa isma'il cikin zuriyar annabi ibrahim da isma'il ka aiko cikin su rasulan an gane manzo minhum ai mursalan minhum ai dan aika daga cikin su arada bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam wanda yake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam an irbad ibn sariyah ta'ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga al'irbad ɗan sariya daga annabi sallam ya ce ya ce wasa ukhbirukum bi awwali amri annabi ya ce zan ba ku farkon al'amari na da'awatu ibrahim an gane a wata riwa kuma ana da'awatu abi ibrahim ni addu'ar mahaifina ne annabi ibrahim wa arada bi da'awati ibrahim hadha abinda annabi yake nufi da addu'ar annabi ibrahim wannan shine Allah ce yace laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin da haka fa wa arada da'wati ibrahim hada fa innahu da'a an yab'atha fi bani isma'ila rasulan minhum domin yayi addu'a wato ani wannan abin da yake nufi da addu'ar annabi ibrahim ita ce wannan domin addu'ar da yayi cewar Allah turo da annabi daga 'ya'yan isma'il yatlu yaqra'u alaihim ayatika kitabak zai na karanta musu ayoyinka littafinka yani alquran wanda shine alqur'ani wal ayatu min alquran kalamun muttasilun ila inqita'ihi aya daga alkur'ani shine maganar da take sadaddiya zuwa ƙarshe wa yu'allimuhumul kitaba ya'ni alqur'an sannan yana ilmantar da su wannan alqur'ani wal hikma qala mujahid fahma alqur'an hikima anan shine fahimtar alqur'ani an gane shi yasa annabi sallallahu alaihi ya fi kowa fahimtar alqur'ani bayan sa sahabban sa sun fi kowa fahimtar me alqur'ani bayan sa tabi'ai shine ma'anar salafiyya bin alkur'ani da suna bisa fahimtar magabata domin ba wanda ya kai su fahimtar alkur'ani irin su abdullahi an abbas an gane irin su mujahid din tabi'ai an gane da atba'u tabi'in waɗannan dukkan sun fi kowa fahimtar alkur'ani wa yuzakkihim ay yutahhiruhum min ash-shirki wa dhunubi sannan yana tsarkake su daga shirka daga laifuka kina aikin annaba akwai at-tazkiya ko tsarkake mutane a tsarkake musu tauhidinsu sana a tsarkake musu halayensu da me da ɗabi'unsu su zamo na gargari innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne mabuwayi kuma mai hikima wa may yarghabu an millati ibrahim ayatul kudina waye zai bar addinin annabi ibrahim wa shari'atahu da shari'arsa yuqalu raghiba fi shay'i idza aradahu idan mutum ya so wani abu sai a ce raghiba fihi an gane wa ragiba anhu idza tarakahu idan ya bashi kuma sai a ce ragiba anhu kinan waye zai bar wato tafarki annabi ibrahim wa qawluhu wa man lafdhu istifham wa man dinnan lafazin sa tambaya ne ma'anahu taqri'u wa tawbih amma ma'anansa wato aibantawa ne da kuma tozartarwar ma'ana waye zai kyamaci tafarki annabi ibrahim duk wanda ya wannan to aiko ba bai bi daidai ba ya'ani ma yargabu an millati ibrahim yana nufin ba wanda zai bar tafarki annabi ibrahim illa man safiha nafsa face wanda ya wawantar da kansa qala ibn abbas man khasira nafsahu abdullahi abbas ya ce wanda ya hasarantar da kansa ولقد اصطفيناه في الدنيا اخترناه في الدنيا كما الله شي حقيقه من زابه shi nan duniya وإنه في الآخرة لمن الصالحين يعني مع الأنبياء في الجنة سنرانا القيامة أنا وأنا ينا واتو أنهم ينا دقا متانا كيركي واتو ينا نفن تعالى دا أنبا واتشكين الجنة إذ قال له رب أسلم يا إن دا الله يتشد شيكما أسلم أي استقم على الإسلام واتو كدوجي أكم مسلم واثبت عليه كتبتو أكنسا لأنه كان مسلما دومن دا ما أي مسلمين كان وني يزوي تمام كاشي أن جمال أسلم aikin nan da ba musulmi bane a ma'ana wasbut alaihi ka tabbatu akai qala aslamtu li rabbil alamin wato yace na mi kauya ga ubangijin halittu qala ibn abbas wa qad haqqaqa zalik abla da abbas yace annabi ibrahim ko ya tabbatar da haka haisu lam yasta'in bi ahadin min al mala'ikati hina ulqiya fi nar ta yanda bai nemi taimakon ɗaya daga cikin mala'iku ba lokacin da aka mi aka jefa shi wuta wannan shine cikakken mika wuya zuwa ga Allah gashi dai yana ganin wuta ne kuma ga mala'ika jibril ya bijiro masa ya ce kana buƙatar taimako yace ba a wajen ka ba a wajen Allah nake da buƙatar taimako an gane usabiha ibrahim banihi wa yaqub to tunda Allah ta'ala ya ce da shi doge kan musulunci to sai annabi ibrahim da yaqub suka yi wasiya ga 'ya'yansu da su ma su doge akan musulunci Allah ya ce wasa biha wato ibrahim banihi wa yaqub qara ahlul madinati wa sham wa ausa da 'yan madina nafi'u da abu jafar da ibnu amir shami maimakon wa wasa sun karanta wa ausa bil alifi وكذلك هو في مصاحفهم حكيك مصاحف دنسو وقرأ الباقون ووصى مشددا أنغاني وهما لغتان مثل أنزل ونزل حرسنا بيوني كمركة أنزل كو نزل معناه معناسا ووصى بها إبراهيم بنيه واتو النبي إبراهيم يأي وصيا أنسى ووصى يعقوب بنيه annabi yaqub ma dan gida annabi ibrahim yayi wasiya ga ƴaƴansa ya baniya ma'anahu an ya baniya ma'anarsa ya ku ƴaƴana inna allaha astafa ikhtara lakum ad-din ay din al-islam wato lalle Allah ya zaba muku addinin musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun mu'minuna to kada ku mutu sai kuna mu'minai an gane saboda hasara ta kare wanda ya mutu ba akan musulunci ba wannan fi zahirin kalami waka alal mauti wato hannun nan a zahirin wannan zance ya faru ne ko yana faruwa ne yayin da mutuwa ta zo ko wa inna wato ya faru lokacin da ya zo mutuwa ne ko kuma falata mutuna illa wa antum muslimun hannun ya faru yana faruwa ne lokacin da mutum zai mutu kenan kar ka yadda ka mutu in ka zo mutuwa sai me sai musulmi ko wa inna ma nuhu fil haqiqati an tarkil islam amma a haqiqa an hane su ne daga barin musulunci ma'ana kada ku kuskura ku yi ridda an gane ma'anahu ma'anansa dawimu alal islami ku dawwama akan me musulunci hatta la yusadifakum al-maut illa wa antum muslimuna har ta yanda wato ainihin mutuwa ba za ta zo muku ba sai kuna hali kuna musulmai kidan ka dawwama akan musulunci da mu mutuwa an ta zo riskanka sai ta riske ka me musulmi an gane am kuntum shuhada yani akuntum shuhada Allah ya ce kun kasance halartattu ne yuridu ma kuntum shuhada a huduran yana nufin ai ba ku kasance halartattu ba id hadara yaquba ai hina qaruba yaqubu min al-maut an gane yayin da id hadara yaquba al-maut kenan an gane akwai nan al-maut yayin da mutuwa ta wato kusanci annabi ta halarto masa shine qaruba yaqubu min al-maut yayin da annabi yaqub ya kusa mutuwa kenan yayin da kusa mutuwa shekarun mutuwa suka cin masa mu yanzu wannan wasiya zaka yi ta mai ayanka da kashi da 60 so da duk wanda ya 60 koyaushe zai iya mi zai iya mutuwa amara ummati ma bayna 60 ila 70 annabi ya ce shekarun al'umma ta 60 ne zuwa 70 kadan suke ketara to idan ka fara 60 ka gangaro ta zaka ka shiga har 70 ko to wasiyar ka zama bata nesa da kai ƴaƴanka duk abin da kake son faɗa musu to ka zauna da su kana me faɗa musu saboda kowace mala'ika zai iya zuwa ya ce maka on your mark sai da ready to go an gane tafiya ta zo kenan ana samun kyakkyawan ƙarshe dan haka da mutuwa ta zo masa iz qala li banihi to sai shi da ƴaƴansa an gane mata abuduna min ba'di in na mutu mi za ku bautawa bayana qalu na'budu ilahaka suka ce za mu bauta abun bautar ka shine Allah wa ilaha aba'ika abun bautar iyayenka Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq an gane da Ibrahim da Isma'il da Ishaq wa kana Isma'ilu amman lahu amma Isma'il din nan da suka faɗa to baffan su ne amma suka sa shi cikin aba'ika ko wal arabu tusammi al amma aba to da larabawa suna kiran da mi da baffa a matsayin mi baba kama tusammi al khalata umman kamar yadda suke kiran mi wato an yi umma da uwa an gane ƙada na yusuf sanin amur rajuli sunu abihi annabi ya ce ai bakon mutum dan uwan babansa ne don haka matsayi yake nan na baba ilaha wahidan nasbun ala badal min qawlihi ila haka an gane wato an yi man nasaba ne a bisa badal na ila haka shine wahidan din an gane wa nahnu lahu muslimun sannan mu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi Allah ce tilka ummatun jama'atun qad khalat waɗannan jama'a ne da suka shuɗe madat suka shuɗe lahama kasabat min al'amali wato abinda ta yi na aiki na gare ta wala kuma kasabtu abinda kuka yi na aiki na gare ku wala tus'aluna amma kanu ya'malun sannan ba za ku tambaye wa ku ba dangane da abinda suka aikata ya'ani yus'alu kullu kullun an amalihi la an amali ghairihi wato yana nufin kowa za a tambaye shi dangane da me aikin sa ba za a tambaye shi dangane da aikin me dan uwansa ba waɗannan ayoyi idan sun yi mana nuni akan wani abu sun yi mana nuni akan muhimmanci na me musulunci kuma cewa musulunci addini ne dukkanin me annabawa shi yasa imamul qahtani a nuniyarsa yake faɗa dangane da musulunci da kuma annaba duk musulmai ne yake cewa wa shari'atul islami afdalu shari'atin dinun nabiy sadiq al-adnani huwa dinu rabbil alamin wa shar'uhu wa huwa al-qadim wa sayyidul adyan huwa dinu adama wal mala'iki qablahu huwa dinu nuh sahib at-tufan wa lahu da'ahudu an-nabiy وصالح وهما, وهما لدين الله معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وابنيه معا أنغاني وبه نجا من نفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلع لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجاني هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذا الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني أنغاني كوا وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني يجي بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان an gane dan haka wannan bai tuka ne masu daɗi dan gane da mi dan gane da musulunci kuma insha Allah ta'ala anan zamu birki an gane insha Allah ta'ala anan zamu birki saboda wasu dalilai an gane insha Allah ta'ala anan za mu tsaya insha Allah ta'ala muna roƙo Allah ta'ala abinda muka karanta shi waɗannan kwanaki Allah ta'ala ya sanya mana a mizani yanda wannan tafsiri muke karanta shi Allah ubangiji ta'ala ya bamu ikon buga shi ta yadda za mu gan shi a gabanmu an gane kuna kuna buɗewa kuna bibiya insha Allah ta'ala kuma tafsiri kamar yadda na faɗa mana a wannan markazi an fara kenan insha Allah ta'ala har mu koma zuwa ga Allah dan haka bayan sallah daga cikin jeren giyan darussa da muke yi to zai zamo mi tafsiri yana ciki an gane darasin akida da fiqh da hadith da muke yi to insha Allah ta'ala tafsiri ma ya ya shiga ciki kuma wannan tafsiri muna roƙon Allah ta'ala ya fahimtar da mu addinin shi sannan kuma muna jan hankali da nasiha ga kawunanmu da 'yan uwanmu shewar daga yau za mu shiga kwanaki goma da aisha radiyallahu anha ta ke cewa kana sosan idan da khalal ashir annabi sosan idan kwanaki goma suka shiga na ramadan din nan shaddal mi'zar wa ahya al-layl wa ayqadha ahla yana daure gyauto sannan yana raya darare yana tashin iyalansa ƙoƙarin neman dacewa da daren laitul qadr don haka idan mun yi kasala a kwanakin baya to waɗannan kwanaki ne masu tsada da cikinsu ake samun daren laitul qadr wanda Allah ya ce khairun min alfi shahar tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr Allah kuma ya kira shi lailatul mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka an gane dan haka wannan dare ne da ya kamata yanzu tun daga daren yau na 21 mu daura damara mu raya wannan dare da karatun alkur'ani da sallah da yiwa na yusuf salam salati da addu'o'i sannan in mun dace da wannan dare mu faɗi addu'ar da na yusuf ya koyar da aisha cewar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dan haka waɗannan darare kada mu wasa da su mun yi sakaci a baya to kada mu kada mu wasa a waɗannan darare ubangiji ta'ala ya datar da mu ubangiji ta'ala ya sanya duk abin da muka gabatar a wannan wata su zama karbabbu da wannan nake cewa Allah rama ala saka mishi da alkhairi amin bisa jajircewarsa na zuwa yan midiyan mu duka da yan uwa duka da suke kokarin halartar wannan majalisi Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma ya mana albarka baki daya Allah ta'ala ya sanya wannan markazi nawa mai albarka ya zama mai albarka ya sanya duk abin da muke karantawa albarka da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah wallahi ala ramadan ya faɗi